بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتكين سورة الأعراف karatunmu na baya mun kwana ƙarshen aya ta saba'in da ɗaya saba'in da biyu ƙarshen ƙisar annabi hudu alaihi salatu wassalam so mun ji yadda ta kaya tsakanin annabi nuhu alaihi salatu wassalam da mutanensa abin da ya kiraye su a kai na kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta da kuma martanin da suka yi ma annabi nuhu alaihi salatu wassalam mun ji yadda ta kaya tsakanin annabi sale annabi hudu alaihi salatu wassalam da mutanensa yadda annabi hudu ya kirayi mutanensa zuwa ga kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta da kuma irin martanin da suka yi ma annabi hudu alaihi salatu wassalam da kuma yadda Allah ya yi hukunci a tsakaninsu to yau za mu shiga kissar annabi salihu alaihi salatu wassalam wadda dama su ne suka biyo bayan mutanen annabi hudu wannan shi ne tsari da Allah ya ajiye rayuwan bayi a bayan ƙasa e tsari ne na maiwa idan ka tafi wani zai zo lokacin da ka tafi wani zai zo kai ma wasu ne suka tafi ka zo ka to amma mafi girman abin da ɗan adam ke mora a wannan tsari na maiwa shi ne ɗaukar izina daga waɗanda suka gabace daga waɗanda suka gabace ga abin da ya faru da mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam to yanzu annabi salih zai zo shi ma ya ja hankalin mutanensa yadda annabi hudu ya ja hankalin mutanensa muna roƙon Allah ya datar da mu to sai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم الله يتي وإلى ثمود أكاكم صالحا Allah ya ce kuma mun aika zuwa ga samudawa ɗan uwansu annabi salihu alaihi salatu wassalam ƙala ya ƙauni annabi salihu ya ce aku mutane na ubudullaha ku bauta ma Allah malakum min ilahin gairuhu ba ku da wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah jama'a kun ji abin da annabi salihu ya faɗa to dukkan manzannin nan duk wadda muka biyo kansa za ka ji magana na farko da yake kiran mutane shine ta Allah da bauta wallahi wannan shine lamba ɗaya a musulunci duk yawan sallolinka duk yawan azuminka duk yawan hajjinka da umuranka duk yawan sadakokinka duk sada zumuncinka wallahi illa ilaha illallahu ta samu matsala duka waɗancan sun tafi a banza shine ta Allah da bauta asalin musulunci asalin musulunci magana ne na kadaita Allah da bauta shi kadai shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah shi yasa idan mutum zai musulunta sai a ce kace ashhadu Allah ilaha illallah na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wannan kalmar ita ta mai da kowa musulmi idan ta ware musulunci ya ware ya kauni ya ce ya ko mutane na ubudullaha ku bauta ma Allah malakun min ilahin gairuhu ba ku da wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah jama'a kuna ji haka annabi nuhu ya faɗa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha malakun min ilahin gairuhu haka annabi hudu ya faɗa wa ila adin akahum huda
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره wannan shine karatu na farko a musulunci shi yasa man sadam annabi yakan shiga manyan kasuwannin larabawa tun na jahiliya yana cewa qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah ku rabauta ku shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ku rabauta wallahi wannan shine lamba ɗaya a musulunci in baka gane wannan ba duk abin da ka gane a musulunci to baka gane ba annabi yakan shiga kasuwa a cikin jama'a yana cewa qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah ku rabauta ma'ana ku shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah sai ku rabauta. Shi yasa sai suke cewa a ja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Idan sun zo mishi martani sai su ce a ja'alal alihata ilahan wahida yanzu ya sanya abin bauta a ce guda ɗaya. Suka ce inna hadha la shay'un ujab wannan abin mamaki ne ma sami ina bi hada fil millati al akhirah suka ce mu ba mu samu irin wannan tsarin irin wannan addinin cikin addinan da suka gabata magana magana ce ta la ilaha illallah da yawan mutane da yawan mutane da yawan mutane sun yi imani amma suna shirka ma Allah shine ma'anan wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi da yawansu ba za su yi imani da Allah ba illa wa hum mushrikun face kuma mushrikai ya yarda Allah shi yake kaza ya yarda Allah shi ya halice shi ya yarda Allah shi ne mai kaza ya yarda Allah shi ne mai kaza amma yana juyar da wani nau'i na bauta ma wani Allah to da yawa matsalar da mutanenmu suka samu shine idan an zo fassara musu ababen bautan da Allah ya kore kar a bauta musu sai a dinga fassara musu da gumaka ko kuma dodanni waya abu duna min dunin layi sai a ce suna bauta ma gumaka ko suna bauta wa dodanni to kaga wanda aka fassara mishi da dodanni ko gumaka idan ya je ya bauta ma wani shehi ko waliyi ai kaga shi bai bauta ma wani Allah ba tunda dodanni ake fassara mishi gumaka ake fassara mishi idan an ce bautan wani Allah bautan nan kowane ne in an bauta mai an yi kafirci bautan gumaka bautan kafirci ne kafirce ma Allah ne bautan dodanni shirka da Allah ne bautan waliyai bautan annabawa duk wanda aka juyar da wani nau'i na bauta gare shi an yi tarayya ma Allah domin hakki ne na Allah shi kai jama'a kun fahimta yanzu misali ai muna karanta ittakadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون Allah ya ce ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah yahudawa sun riki malamansu nasara sun riki masu bautansu arbaban min dunillahi ubannin giji koma bayan Allah wal masiha bana maryama sun riki almasihu dan maryama abin bauta koma bayan Allah almasihu kan ba manzon Allah bane ashe kenan ba bauta wa dodanni ne kawai shirka ba ba bauta wa gumaka ne kawai shirka ba ittakazu ahbarahum sun riki manyan malaman su su fa yahudawa uzairu suka rike uzairu ba salihin bawa bane wa ahbarahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam sun kuma riki almasihu dan maryama a matsayin ubangiji koma bayan Allah wa ma umiru Allah ya ce ba a umurce su ba illa liya abudu ilahan wahida sai su bauta ma Allah ɗaya la ilaha illahu ba abin bauta da gaskiya sai shi subhanahu amma yushrikun tsarki ya tabbata gare shi daga abin da suke mai tarayya da shi jama'a kuna ji in ana maganan hakkin Allah kowa ba wanda ya isa ya shiga cikin hakkin Allah ai Allah a cikin suratu Ali Imran cewa yake ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu likitaba wal hukma wan nubuwa
ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون الله يتي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة Allah ce ba zai taɓa yiwuwa ga wani ɗan adam Allah ya bashi littafi ya bashi hukunci ya bashi annabta ba yanzu ya zama annabi ba thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadalli min dunillahi sannan ya ce wa mutane ku zama bayina ma'ana ku bauta mini koma bayan Allah Allah ce ba zai taɓa yiwuwa ma kana li basharin ba zai yiwu ga wani ɗan adam ba an yi utiyahu Allahu likitaba wal hukma wan nubuwa Allah ya bashi littafi ya bashi hukunci ya bashi annabta thumma yaqulu lin nasi sannan yazo ya ce wa mutane kunu ibadan li ku bauta mini min dunillahi koma bayan Allah Allah yace ba zai yi ba walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab Allah ya ce sai dai ya ce wa mutane ku zan malamai na Allah masu renon al'umma akan imani da tarbiyya mai kyau. Bima kuntum tu'allimuna alkitaba saboda abinda kuke koyarwa na littafi wa bima kuntum tadrusun da abinda kuke karantawa wala ya amurakum kuma ba zai taba umurtanku ba an tattakidul mala'ikata wan nabiyina arbaba ku riki mala'iku ko annabawa ubannin giji jama'a ni kuna ji yanzu ina nan ana maganan mala'iku da annabawa ne kaga kenan ba lalle maganan dodanni ko kuma gumaka to da wancan tunanin aka batar da mutane da yawa wala ya amurakum ba zai taba umurtanku ba an tattakidul mala'ikata ku riki mala'iku wannabiyina da annabawa arbaban ubannin giji ababen bauta koma bayan Allah can da muka karanta a baya ai cewa ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban ba gashi sun yi iri ɗaya ba wala ya'murukum an tattakidul mala'ikata wan nabiyina arbaba Allah sai ya ce ayamurakum bil kufri yo ya umurce ku da kafirci ba'a da iz antum muslimun bayan ku musulmai ne ashe bautan mala'iku ko annabawa kafirci yan uwana kuna fahimta Allah ya ce ayamurakum bil kufri shin zai umurce ku da kafirci ba'a da iz antum muslimun malan Allah nan ɗaya ne shi kadai ne abin bauta to wani idan an yi maganan bautan wani Allah sai ya ga irin a'a sai an yi sujuda ko an yi sallah don shi abin da ya ɗauka ibada kenan a'a ibada nau'i nau'i ne daban-daban roƙo addu'a roƙon wani Allah shirka ne a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a'u huwal ibada annabi ya ce ai addu'a ita ce tsantsan ibada akwai du'a'ul mas'ala akwai du'a'ul ibada annabi yace addu'a'u huwal ibada ai addu'a tsantsan ibada kenan to roƙon wani Allah akan abin da yake hakkin Allah ne roƙon wani Allah akan abin da ba mai yi sai Allah shirka ne to nan ma idan suna so su rikita jama'a saboda kofar da suke budewa na bautan waɗansu shehunni sai a ce to ayan ce idan sa'alta fas'alillah wa idan wa idan ta'anta fasta'in billahi to ina ne aka ce araba ba ka suke faɗa ba eh saboda ai ubangiji ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta idan bukata ta tashi na ka roki wani abun da yake da iko akai ba laifi ka roka kun gane magana to amma abinda ake magana roƙon wani abinda ba yi da iko a kai sai Allah. Ya tabbata a cikin hadisi, lokacin da Allah ya umarci manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wa an zir ashira ta kal'akarabin, Allah ce ka gargaɗe danginka mafiya kusanci, ka kira su. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya tsaya gaba ga familinsa, game da jama'arsa danginsa yana kiransu family family. yana kiransu zuwa ga Allah ya ce ya ma'ashar ƙuraish ya ku ƙuraishawa ishtaru an fusakun minallah la'uguni an kun minallah shi ya ce ya ku ƙuraishawa ku fahimshi kanku a wajen Allah ta hanyar imani da aiki mai kyau la'uguni an kun minallah shi'a ba zan iya muku komai abun Allah ba in ba ku yi imani kun bi Allah ba jama'a kuna ji? ya bani abdi manaf ya ce ya ku banu abdi manaf ishtaru an fusa min Allah ku fanshi kanku a wajen Allah ku fanshi kanku da azabar Allah fansan kanka shine imani da aiki mai kyau sai ce la uguni an kun min Allah shi'a ba zan iya wadatar muku da komai a wajen Allah ba sai ce ya Abbas ibn Abdul Muttalib yace ya Abbas ya baffana la'uguni an kaminan laci ya ce ka fanshi kanka babba ka yi imani ka yi aiki ba zan iya wadatar maka da komai a gun Allah ba ya safiyatu an mata rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ke gogona safiya ki fanshi kanki a gun Allah la'uguni an kaminan laci a ba zan iya miki komai a gun Allah ba ranar alkiyama in ba ki yi imani kin yi aiki mai kyau ba sai ce ya fatimatu binta muhammadin alaihi salatu ya fatimatu binta muhammadin ya ce ya ke yata fatima yar annabi muhammadu salini mimma limashiti ya ce ki tambayan duk abin da kike so a dukiya na zan baki la'uguni an ki minan shi'a amma ba zan iya miki komai a gaban Allah wannan hadisin ya nuna da ya ce salini min malima shi iti ki tambaye ni duk abin da kike so na dukiyata ashe ya halatta a tambayi mutum abin da yake da iko tunda yana da shi sai ya ce in kuɗi ne ki tambaye ni da aka je maganan wuta ko aljanna sai ya ce la uguni anki minallahi shay'a jama'a mun fahimta idan roƙo ne kan abin da mutum ke da iko ya halatta ka roƙa in akwai bukatar roƙon domin shi kansa roƙe-roƙen ƙasƙanci matuƙar ba dole roƙon ne ya taso a yi shi ba amma in ya taso ya halatta aiko bai halatta ba to sai su ce wa ya raba to annabi ya raba domin gashi magana biyu yayi nan ya ce a roƙe ni in bayar na biyun ya ce ba zan iya ba yanzu kun gane ma'anan iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah iza sa'alta fas'alillah ana magana ne akan abinda Allah shi kadai yake da iko akai ga waɗansu mutane hadisi ne ingantacce inna nasan min al-ansar sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa a'tahum thumma sa'aluhu fa a'tahum thumma sa'aluhu fa a'tahum hatta nafi da ma'inda waɗansu mutane ne cikin mutanen madina suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam muna bukatar abu kaza ya ɗauka ya basu sun mas'aluhu suka sake roƙa ya basu sun mas'aluhu suka sake roƙa ya basu ashe in bukata ce wadda zai iya in an roƙe shi ya halatta ko bai halatta ba ashe in ana maganar roƙon wani Allah da aka hana shine abun da yake hakki ne na Allah jama'a muna fahimta to da yawa da yawa sai su je suna roƙon abinda hakkin Allah ne a wajen wani Allah inda kenan maganar take amma wani ne ya zo ya samu makwabcinsa ya ce mishi ka taimakin da aron mota matata tana naƙuda ina so in kai ta asibiti ya halatta ko bai halatta ba to in sun ce to kai ma da kace ba a roƙon wani sai Allah baka kiran 'yan sanda ne amma dai kukan ai yanzu ai kun gane ba kwa kiran ‘yan sanda ne? Ba kwa kiran ‘yan kwana-kwana ne? Wadda yake da ikon ya taimaka ya halatta a kira shi ko bai halatta ba, amma kiran wadda ba zai iya taimakawa ba, ana tafiya ne tayin mota ya fita, ‘yan sanda za ka kira? Wa za ka kira agun? Maganin da ake kenan. Mun gane? Za a je jikin kabarin wani a kira shi? Bara a kira shi. don bai zai iya ba shi ma yana cikin motar in tayar ta fita ba yadda ya iya sai dai ya kira Allah sai dai ya kira Allah jama'a muna fahimta ba laifi wadda kake kyautata mai zato ka ce shi ma ya taya ka roƙon Allah akan bukatar amma shi ya biya bukatar ƙaryarsa ƙaryarsa jama'a mun fahimta to karka yadda ka juyar da wani nau'i na bauta kan abun da Allah kadai ake kira ka kira wani Allah a suratu yunus ne nake ji ko suratu ra'ad Allah yake cewa qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi to zaka ji abubuwan da Allah kadai ya kaɗaita da su. Allah ya ce, Kulka gaya musu, manyar zukukun mina sama'i wal ardi wa yake azurta ku sama da ƙasa, akwai wadda ya isa wannan in ba Allah ba? Babu, maƙiyinka ne ba ka sonsa ba ka sonsa, duk tarin malamanku ba ku isa ku hana ya yi arziki ba. Shi ya sa sai ka samu kafiri da arziki iyakan arziki, ka samu musulmi da arziki iyakan arziki, ka samu ahalus sunna da arziki iyakan arziki, ka samu ɗan bidi'a da arziki iyakan arziki. Ba wadda ya isa ya hana wani inda a hannun wani yake a tsakaninsu zai iya taka birki ma ɗan uwansa ko bai zai iya ba. Zai iya. To wannan a nuna maka na Allah ne. waman yamliku sam'a wal absar wa yake da mallakan ji da gani Allah akwai wanda yake da mallakan sa in ba shi ba idan da akwai wani da zai tofe jinmu da ganinmu da zai bar mu? Ba zai bar mu ba. Tun da kaga muna faɗa, kawai Allah ne ke rike da jinmu da ganinmu, wadda kuma ya zam kurma wa ya rike jinsa? Allah. Jama'a kuna fahimta? Ana magana ne akan roƙon abin da hurumi ne na Allah. Ƙulman yarzuƙukun minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar wa yake da mallakan ji wa yake da mallakan gani in ya ga dama ya barka da jinka in ya ga dama ya karbi jinka in ya ga dama ya barka da ganinka in ya ga dama ya karbi ganinka su ma kafirai suka ce wallahi Allah ne wa man yukrijul hayya minal mayyiti wa yukrijul mayyita minal hayy Allah ce wa yake fitar da rayayye daga matacce matacce daga rayayye wa zai iya fitar da kafiri daga jinin musulmi wa zai iya fitar da musulmi daga cikin kafiri idan so ne musulmi ba musulmin da zai so ya aifi arni ba kuma arnin da zai so ya aifi musulmi wa yake da iko akan wannan Allah ba ahalus sunnan da zai so ya haifi dan bid'a ba kuma dan bid'an da zai so ya haifi ahalus sunnan haka ne ko ba haka ba to wannan a nuna ma Allah ke yi akwai mai yin wani bayan wannan ba wa man yudabbiru al-amra wa ke gudanar ya tsara gudanan abubuwa ayi rashin lafiya a samu lafiya ayi ruwa ayi rani ayi fari komai yana akwai da sai tsara wannan ba Allah ba jiya nake ganin wani cliff na wani malami a Jos, wai yana cewa idan har ba a hukunta malam lawan turayun ba za su mishi addu'a ya mutu a tsaye da shi da ire-irensa. Na ce, ai, ba a ma ahalu suna wannan barazana. Ka iya wannan addu'an kabari aka yi headquarter izala a Jos. Eh? ka iya wannan addu'an kabari aka yi headquarter izala a Jos. Ai, inda, inda kana da irin wannan addu'ar, wallahi da baka bari an yi headquarter izala a Jos ba. Haka ne ko ba haka ba, haka ne. Ai, mutanenku ne ake razana su da irin waɗannan, amma wallahi ban da ahadis sunna. kana jos ɗin ka kafu a jos ɗin ba abun da kake a duniya irin izala aka yi hirkwatan izala a jos kana da wannan addu'ar? ai addu'ar ka to ta zo a makare in dai sai yau ne za ta yi aiki bayan izala ta yaɗu a jos a izalan addu'ar ka ta zo a makare man sagir Mun fahimta? To, duk waɗannan abubuwa, wallahi banda Allah ba wadda yake rike da su. Allah ya ce fa sai ƙulun Allah, za su ce maka Allah ne. Haka, haka alƙur'ani ya zo, haka sunnar annabi sallallahu Alaihi wa sallam. Ina jin a suratu zumar ne ko sad ne, nan ma Allah yake cewa wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda
خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني الله غني ما أنا أمبك سان الله بأنتو تيكا والله
قل حسبي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون Allah ya ce, Wala in sa'altahun inda za ka tambaye su, ban kalaka samawati wal arda wa ya halici sammai da kasai sai ya kulu na lada su ce maka Allah. Duk daga abubuwan da suka rike, sun yarda waɗannan ababa banda Allah ba wadda zai samar da su. Allah sai ce to ka tambaye su, Kul a fara'aitun, Allah ce ku bani labari, mata da una min dunillah abubuwan da kuke kira koma bayan Allah in aradani Allahu bi durrin idan Allah ya nufe ni da wata cuta shiga wani halin kakani kayi hal hunna kashifatu durri da su iya yaye wannan kunci ko cuta da ya same ni suka ce a'a au aradani bi rahmatin to Allah in ya nufe ni da wata rahama hal hunna mumsikatu rahmati za su iya rike wannan rahamar suka ce a'a kul Allah yace kace hasbi Allah Allah ya ishi in dai mutum ba zai iya yaye cutar ba mutum zai kwanta jinya a ce turan kaza za a zo a yi visit akwai consultant da zai zo ya yi visiting duk ya gama rubuce-rubucen shi shi ma consultant in ya gama sai ya ce mishi Allah ya baka lafiya dirka shi yanzu ana jiran mai bada lafiya ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik
فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin duk abinda Allah ya bude wa mutane na rahama fala mumsika laha Allah ce ba wanda ya isa ya rike shi yasa zaka ga gida tun daga babban wa kani kani kani da yake bin sa dan auta sai zan dan autan shine mai kudi idan wayo ke kawo kudi ya nuna ma yayansa wani haka ya tashi ya bude ido ya samu mahaifinsa a kasuwa tun yana zuwa ya zauna wa mahaifin yau abinda yake samu a wata ɗaya in an haɗa duk abinda mahaifinsa ya samu a kasuwan bai kai wannan ba banda Allah akwai mai haka karka yadda wani ya dinga razana ka ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin duk abinda Allah ya bude wa bayi wa mutane na rahamarsa fala mumsika laha ba wanda ya isa ya rike wa ma yumsik abinda kuma Allah ya rike fala mursila lahu min ba'dihi duk duniya ba wanda ya isa ya sake wannan in ya rike ya rike saboda haka sai dai in ya wuce ka ce kanin mu ne ba haka ne to haka Allah ya ga dama akwai mai azurta bayan Allah babu to jama'a duk wata nau'i na bauta ba a juyar da ita ga wani Allah hakkoki ne na Allah shi kadai ne kuma zaman ka lafiya kenan hutun zuciyarka kenan natsuwarka kenan gamsuwa da Allah a matsayin shi ne abin bauta annabi salihu ya ce ubudullaha malakun min ilahin gairuhu ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum yace hakika hujja bayyananna mu'jiza bayyananna ta zo muku daga ubangijinku hadhihi naqatullahi lakum aya ganar raqumar Allah wannan raqumar Allah ce kuma mu'jiza ce gare jama'a kun ji lokacin da annabi salihu alaihi salatu wassalam ya kira mutanensa an yi da'awa an yi da'awa sai suka ce mishi to salihu abin da ya kamata kawai mu ja layi mana ka zo mana da wata aya ka zo mana da wata aya in ka zo da ita kawai mun gamsu kai manzan Allah kun ji abin da suka ce? قالوا إنما أنت من المسحرين فأت بآية إن كنت من الصادقين كزومنا دا وتا آية وتا مؤجزة إن دي كان cikin masu gaskiya suka ce ka tabbatar mana kai proving kai manzon Allah me kuke so suka ce wannan falalan dutsen wannan kurman dutsen a fitar mana da raƙuma daga cikinsa kun ji abin da suka yi mishi fa'at bi ayatin in kunta minas sadiqin suka ce ma annabi salihu ka zo mana da wata aya wata mu'jiza in dai kana daga cikin masu gaskiya Allah sai ya sanar da annabi salihu yace inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir Allah ya ce inna mursilun naqa Allah ya ce za mu fito da taguwa ba raƙuma ba Allah ce za mu kawo musu raƙuma za mu fito musu da raƙuma za mu aiko da raƙuma daga cikin dutsen da suka nuna fitnatan lahum za ta ban za ta zam jarrabawa gare su fartaqibuhum Allah ce ma annabi salihu ka zura ido ka ga me zai faru wastabir kuma ka daure ka jure ai dama galibi duk wanda zai zo da irin wannan kalubalen ba gaskiya yake so ba ƙurel yake so yayi ƙurel Allah sai ce mishi fartaqibuhum to ka zura ido ka lura da su wastabir kai hakuri ka daure inna mursilun naka za dai mu kawo raƙuma ka aka zo aka tsaya inda suka nuna dutse ya fashe raƙuma ta fito waɗansu malamai ma suka ce hadda yatta ka ga musu hadda gyara ke ta fito ta fito shi sa layi mala in ka ji ana magana akan tauhidi wallahi ba alkairi ba alkairi da za a gaya wa ɗan adam kamar a mishi magana akan ya kaɗaita Allah da mutum haƙƙullahi alal ibadi an yi abuduhu wala yushriku bihi shay'a to bayan raƙuma ta fito sai Allah ya ce to ga wata ƙa'ida wa nabbi'uhum annal ma'a qismatun bainahum Allah ya ce, wane bi'uhun ka ba su labari, annal ma'a ruwansu na ƙoramarsu ko rijiyarsu, ƙismatun bainahum, to yanzu an raba shi biyu tsakanin mutanen gari da raƙumar annabi salim. Kullu shirbin muhtada, kowa ranar shansa sai ya halarto ya sha. Raƙumar idan ta zo, takan sha ruwan iya sha, to amma kuma alkhairin da take da shi, malamai suka ce a ranar kuma za ta yi taraba madara a gare. Wane bi'uhum annal ma a kismatun bainahum kullu shirbin mutada qala hadhihi naqatul laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum yace ganin raƙumar ranan shanta ke bantacce wa lakum shirbu yawmin ma'lum kuma kuna da ranan ku sananne na shan ruwa ina an yi keke da keke to annabi salihu sai ya ce musu kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hujjoji hujja bayyananna mu'jiza a fili ta zo muku daga ubangijinku hadhihi naqatullahi yace musu wannan raƙumar Allah ce ana ce mishi idafatu tashrif hadhihi naqatullah wannan raƙumar ta Allah ce lakum aya kuma mu'jiza ce aya ce gare ku fadharuha kubarta ta'kul fi ardillahi taci ta sha a kasar Allah raqumar Allah kasan Allah wala tamassuha bisu'in karfa ku shafe ta da wani cutarwa duk kashin sa kar ku taba ta kar ku cutar da ita fa ya'khudhukum azabun alim sai azaba mai radadi sai ya shafe ku sai kama kun ji abin da ya gaya musu ga raƙumar Allah kar ku yadda ku taɓa ta me yasa ya faɗa ai saboda ya san mutanensa waɗansu mutane tara aka jarabci annabi salihu da su waɗansu mafiya wa kana fil madinati tis'atu rahabin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahatin a cikin alƙaryar akwai waɗansu mutane tara masharranta ka san dama kowane gwamnati akwai irin wannan eh can su annabi Musa yana da fir'auna da hamana da karuna to su kuma waɗansu mutane tara ne yufsiduna fil ardi Allah ce suna mugun barna a bayan ƙasa wala yuslihun ba sa gyara duk abu in gyara ne yadda kaga muke zaunan nan akwai wadda a garinku shine babban dilan wiwi a garin akwai wadda shine babban dilan kwaya a garin duk abu in barna ne shi iya abun da ya sani a duniya hanyoyin da za a bi a shigo da barna cikin al'umma to annabi salihu yana da waɗannan mutane saboda haka sai yace hadhihi naqatul lahi lakum aya fazaruha ta'kul fi ardillahi ku barta ta ci a ƙasan Allah wala tamassuha bisu'in kar ku shafe ta da wani cutarwa fa ya'khuzakum azabun alim azaba mai radadi za ta za ta same ku kun ji abin da ya ga musu sai ya ƙara ce musu
wa dhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا الله أكبر فاذكروا آلاء القرآن بدائي.
الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين wadkuru ya ce kuma ku tuna irja Allah kuma khulafa min ba'adi adin Allah ya sanya kuma maya bayan adawa ku tuna waɗansu aka halaka aka kawo ku tuna wannan yana daga cikin abin da ake ɗaukan wa'azi da shi mai girma ya rima shi ne tuna waɗanda suka wuce ka idan kai ɗan sanda ne ka je ka zauna ka duba kwamishinonin 'yan sanda da ka sani wadda suka wuce inspector general of police da ka sani wadda suka shuɗe idan duk mukamin ka tsaya ka kalla, ka dinga ɗaukar izina ka dinga ɗaukar izina domin ba kai ne farau ba idan ofis ɗinka ne wani ne ya yi ritaya ya fita ofis ka ɗauki izina da zaman da ya yi a ofis ɗin ka ɗauki izina da rayuwarsa bayan ofis wadkuru izji alakun kulafa min ba'adi adi Allah ce ku tuna Allah ya sanya ku mamaya a bayan ƙasa bayan adawa bayan adawa sun shuɗe ku dubi yadda suka yi da annabinsu ku dubi hukuncin da Allah ya yi a kansu wa bawwa'akum fil ardi ku duba dama da Allah ya baku a bayan ƙasa ya zaunar da ku ya baku fawa ya baku iko tattakiduna min suhuliha min suhuliha qusuran kuna benaye a normal bayan ƙasa shine min suhuliha normal ƙasa nan inda take wa tanhituna aljibala buyuta duwatsu kuma kuna fere su su ma kuna gidaje a cikin su idan lokacin sanyi ne sai a yi amfani da gidajen duwatsu idan lokacin zafi ne sai a yi amfani da waɗannan benaye da aka yi su aka sai ce ku tuna wannan ni'ima ku tuna wannan ni'ima ku tuna wannan ni'ima da Allah ya ai a suratul shu'ara daga cikin kalmomin da annabi salihu ya musu amfani da shi ya ce a tutura kuna fi ma hakuna aminin أتدعون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنhituna min aljibali buyutan farihin وتكون من الجبال بيوتا فارهة fattaqullaha wa atiun فاتقوا الله وأطيعون annabi salihu alaihi salatu wassalam yace a tutura kuna ma fi hauna aminin yace kuna tsammanin za a bar ku ne cikin waɗannan ni'imomi da kuke rayuwa a cikin su anan cikin aminci tutur yace kuna jin haka yalla kai kana jin abujan nan haka zaka yi ta zaman abujan kana jin shi kenan a tutura kuna fi ma haguna aminin ya ce kuna jin za a bar ku a cikin waɗannan gidaje da ni'imomi da kuke ciki ku rayu cikin aminci ba matsala fi jannatin wa uyun ya ce cikin waɗannan gonaki da maremari da ƙoramai da kuke ciki annabi salihu ya ce kuna jin haka za a ci gaba da rayuwa tutur wa zuru'in da shuke-shukenku wa naklin tal'uha azim da kuma nunannun dabinai masu tabci ya ce kun ɗauka haka za a yi ta ci ana sha ana zaune watan hituna min aljibali buyutan farihin kuna karce kuna sassaƙe duwatsu kuna gidaje wadda kuke nuna kwarewa da alfahari a kai ya ce a tutura kuna fi ma hakuna an ya ce fattakun lahawafi ya ce kuji tsoron to shine ce ku tuna baiwa da ni'ima da Allah ya muku duk lokacin da ka samu dama yau mun wayi gari ya rima a duka waɗannan jihohinmu na arewa gwaje-gwaje da ake yi wa marasa lafiya akwai gwajin da a bauchi ba a yi sai an tafi kano akwai gwajin da a gombe ba a yi sai an tafi maiduguri ko an tafi kano akwai gwajin da a kano ba a yi sai an tafi kaduna can shekare ko menene akwai gwajin mutum ɗaya a cikin jihohin nan zai iya kafa waɗannan injina fi sabilillahi duk wanda ya samu wannan matsalan amshi ku yi amfani da damanku gwaji za a ma mutum haka za a ɗauki ambulance daga jiha zuwa jiha shi kaɗai yana da damar wayannan machines da ake wannan gwaje-gwajen duka ya sa a yi installing ɗinsu a duk jihohin nan ya bar shi a matsayin wakafi fi sabilin haka ne ko ba haka ba haka ne to ka dinga tuna dama shine annabi salihu yake gaya musu kun samu dama yace karfa ku ɗauka damar za ta ɗore in ka samu dama in ka samu dama ka yi amfani da dama kuma yanzu a ce misali idan gwamna ne a jiha in gwamna ne a jiha a ce akwai wani abu da al'ummarsa da yake mulka na gwaji ne a jihar ba wannan abin gwajin sai an ɗauki majinyatan jihar an tafi wata jiha a yi ba disgrace ba ne? ba disgrace ba ne? wannan injin a saye shi bai fi a saya wa ciyamomi mota ba? bai fi a saya wa sarakuna mota ba? amma ba disgrace ba ne a jihar ka a ce akwai gwaji na kiwon lafiya sai an tafi wata jiha makwabciyar jihar ka a je a yi saboda a jihar ka babu don Allah kashi ne ko ba kashi ba ne? kashi to yanzu irin wannan sai ran da damanta subce su yi ta tunanin da su yi haka ne to abinda annabi hudu abinda annabi salih yake gaya wa mutanensa kenan amma jama'a mu ma ya zama mana isna ka yi amfani da dama da Allah ya baka ka yi amfani da dama da Allah ya baka domin in damar bata subce ba kai za ka subce ka bar dama ma inda kum yanfadu wa ma inda layi baka saboda haka ya ce wa mutanensa wa bawwa'akum fil ardi Allah ya zaunar da ku a bayan ƙasa ya ba ku dama tattakizuna min suhuliha qusuran kuna benaye a bayan ƙasa wa tanhituna aljibala buyuta sannan kuna fere duwatsu kuna yin gidaje a cikin dutse sai ce fadhkuru ala Allah ku tuna ni'imomi da Allah ya muku fadhkuru ala Allah ku tuna ni'imomi da Allah ya muku wala ta'thaw fil ardi mufsidin kar ku zama barnata a bayan kasa amma ko kun yi ko ba ku yi ba yanzu su waɗannan da muke magana mutanen Annabi Salihu sun wuce ko ba su wuce ba to next wanda zamu shiga Annabi Shu'aibu shi ma za ku ji abin da yake gaya musu ya kauni la yajrimannakum shiqaqi an ko an yusibakum misla ma asaba qaumu nuhin aw qaumu hudin aw qaumu salih kuma qaumu lutin minkum bi ba'id ga annabi shu'aib yana wa'azi a cikin mutanensa ya qaumi yace la yajrimannakum shikaki kar haushi na da kuke ji ya ɗebe ku ka san wani abin da kake faɗa bayi da matsala da shi kai yake jin haushi haushin ka da yake ji ko Allah ɗaya kace yana bata mishi rai to annabi shu'aib yace la yajrimannakum shikaki kar saba mun da kuke ya dauke ku duk abin da na faɗa sai kun juya baya an yusibakun mislu ma asaba qauma nuhin har irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu ya same ku aw qauma hudin ko abin da ya samu mutanen annabi hudu ya same ku aw qauma salih ko abin da ya samu mutanen annabi salihu ya same ku yace kar haushi na yasa kuma ku je ku bar kanku ku fada cikin halaka kar ka yadda wani wai don yana baka haushi shi in ya baka haushi in ya faɗi gaskiya ba za ka karɓa ba a'a a'a gaskiya daban tsakaninka da shi daban Allah yake cewa ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا لما ظلموا فما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون Allah ya ba da labarin al'ummomin da ya halakar, saboda sun yi zalunci ba su kyautata ba. Allah sai ce, "Sun maja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim sannan sai muka sanya ku kalifofi a bayansu, linan zura kaifa ta'amalun." Allah ce don muka kuma ya dafi. Mun fahimta ko? Da wannan sunnar Allah ce. Saboda haka duk lokacin da ka samu dama za ta zo ta wuce. Allah ya samu dace. To sai Allah ya ce, "Na'am, faskuru ala Allahi ku tuna ni'imomi da Allah ya muku wala ta'thaw fil ardi mufsidin kar ku zan masu yada barna a bayan ƙasa wala ta'thaw fil ardi kar ku yada a bayan ƙasa mufsidin kuna mabarnata ma'ana kar ku zan mabarnata masu yada barna a bayan ƙasa to sai Allah ya ce قال الملأ الذين استكبروا من za a yi martani kenan قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون
qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi to yanzu su ma za su yi martani wa annabi salihu masa dan haka ake da'awa kar ka yadda a ce in kayi magana su ba za su yi magana ba haka ake yi. duk ka duba alqur'ani in annabi ya faɗa sai su faɗa ta hanyar wannan me da martanin shiriya take bayyana Hasrat, haka ake karka taba jima kanka wai a ayi martani martanin shine daidai wannan ya faɗa ai dai baka ja ayan qur'ani wani ya ja ayan qur'ani kishiyan maganan ka kuma a ce duka gaskiya bane qur'ani ɗaya ne gaskiyar ɗaya ce dole a cikin ku akwai mai son zuciya to su kuma jama'a Allah zai haska musu yanzu ba mun karanta annabi nuhu ba لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم الله سيتي قال الملأ قال الملأ من قومه ba ba rasu yi martani ba kenan annabi hudu wa ila adin akahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumi haka ake yi idan an faɗa su ma su faɗa in an faɗa su ma su faɗa amma dai tun da bayi bayin Allah ne Allah ai zai shirya da bayinsa kuna fahimta yana daga cikin kai mai da'awa a kware kama ka yi magana a yi shu a in ya yi magana nan ne saƙon zai fito kun gane yanzu ku duba fir'auna ku duba fir'auna da shi da annabi Musa, ka karanta suratu gafir irin suratu shu'ara yadda suke wan-wan. Annabi Musa na faɗa, Fir'auna zai mai da martani. Yana mai da martani, annabi Musa, amma a lokacin da suke wannan tattaunawar kusan duniyar Misira tana tare da Fir'auna ne, amma yau ba a gane Fir'auna ɓatacce ba ne? Karka damu wai don wani ya mara wa maras gaskiya, da kai da shi in ba akan gaskiya kuke ba Allah zai walakanta. lokacin da Allah ya aiki annabi Musa ba ka ja ayin ba arama Allah ya ce mishi fa'ati ya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin Allah ya ce ku je wa fir'auna da kai da annabi Musa ku gaya mishi ku manzanni ne daga Allah ubangijin talikai an arsil ma'ana bani Isra'il kuma fir'auna ka saki ƴan uwanmu banu Isra'il da ka kama su kake azabtar da su kun ji abin da suka faɗa kala sai fir'auna ya ce annabi Musa alam nurabbika fina walidan kun ji amsar ba mu muka rene ka tun kana jariri ba wala bista fina min umurika sinin ka zauna a hannunmu tsawon shekara da shekaru muna daukan ɗawainiyanka kun ji amsar da ya baya wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min alkafirin kuma kai wannan ɗanyen aikin da kai kana mai butulci ba ya je raba wani fada ba fa wa kazahu Musa Musa ya daki wannan bakin dan ya fadi to a martanin amma ni ƴan uwa kuna fahimta na wato mansirat martanin fir'auna na farko sai ya ce ma annabi musa alam nurabbika fina walidan bamu rene ka tun kana jariri ba to ka sani in mai da'awa ne gori zai taso sakon farko kenan gori zai taso wajen martani ha ba mu muka karantar da su ba ba mu muka yi kaza ba ba mu muka yi kaza ba wala bistafina min umrika sinin sannan kuma ka zauna a hannunmu shekara da shekaru muna ɗawainiya da kai kai baka gane dama ƙur'ani yana koya maka abu abubuwan bane sai kuma ya ce mishi wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta kuma kai wancan kisan kayin to ka sani nan ma ƙur'ani na gaya maka in fa kana da wani laifi a bayi shi ma da a ɗauko a martani. Mun gane? Amma ka ji amsar da annabi Musa bari mai kyau, ƙali ya ce fa'altuha idan wa ana minar zalim lokacin da na yi wancan abin ya ce ba ni da shirya. yanzu kuma Allah ya shiryar da ni idan da dilan wiwi ne to yanzu Allah ya shiryar da shi ba magana gare amsar da annabi Musa ya bari kenan masu sakir kuna fahimta to saboda haka in ma yana da wani abu a can a baya na laifi to duk a cikin raddin yadda fir'auna yayi za a dauko a ce a ai da ai kaza ne kaza kaza ka kaza ne kala sai ya ce fa'altuha idan wa ana min zalim duk abin da kace nayi nan nayi ne a lokacin ban san girman Allah ba kuma annabi ya ce at-ta'ibu min min dhanbi kamar la dhanbala wanda ya tuba alafi kamar bai taba yi ba kun fahimta to ka bi kissar labarin annabi Musa da Fir'auna gafir shu'ara haka suke one one to idan aka rasa abun da za a yi za a je a yi ta nemo da menene in aka nemi kuma aibin aka rasa to sai zuwa duddura mu iyayenka a shar yawa in kai ba dan gari bane dama a ce bako ne to a tattauna me ya kawo bako mun fahimta idan an nemi abin sukan babu abin sukan nasaba nasaba ce mai tsarki rayuwa rayuwa ce mai kyau to nan kuma sai a kutuntuma maka ashar to amma wannan ya fi fito da gaskiya ko bai fi ba to yanzu kalal malau za su mai da martani to da ku je abinda da su gaya ma annabi shu'aibu mun ji da abin da gaya wa annabi nuhu ko ai ka san martanin da aka ma annabi nuhu har da cewa ma anta ma ma ma naraka illa basharan mislana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'ayi kai mutum ne kaman mu ba wata falala da kake da ita a kanmu mabiyanka duka ƙauyawa ne gidadawa to amma ai mai hankali ya san wanda ya faɗi maganar nan bai da abin faɗa ne to za ku ji duk martanin da aka ma annabi shu'aibu to haka ake duk lokacin da kuka faɗa ku bari su faɗa da ku ji abin da za su faɗa Allahu Akbar Allah ya bada lada mala da muka to Allah ya samu dace to sai mu kwana anan sai wani sati in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora Allah ya muku albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin